أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya wanda ya kadarta mana haduwa a wannan yammacin alhamishi 23 ga wata na biyar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa takwas ga wata na harko miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala za mu ci gaba a cikin karatun littafin sharhu sunna na abu muhammad hassan ibn ali ibn khalaf albarbahari wanda ya rasu shekara ta 329 wannan zai zama zama na goma sha uku da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba mu dacewa darasi na ƙarshe malin yana mana magana akan abin da ya shahi cewa babu wani mutum ɗaya daga cikinmu wanda aikin shi ne zai zamanto mushi cancantan shiga gidan aljanna a ce kawai ya yi aiki ne wanda ya kai ya biya kamar abin da zai zamanto mushi biyan kuɗin abin da zai sa shi aljanna wannan babu wani ɗaya wanda yake da wannan matsayi bal inna ma cewa ayyukan da bawa zai aikata sababi ne wanda za su kai shi zuwa ga samun rahamar Allah babu wani mutum ɗaya wanda zai shiga aljanna a dalilin aikin shi sai Allah ya lullube wannan bawan da rahamar shi manzala sallallahu alaihi wasallam yake ambata wa sahabbai haka abin ya ba su mamaki suke cewa wala anta ya rasulullah ko kai ma ya ake ya ma'aikin Allah manzalla ya ce wala ana illa an ya taghammada ni Allahu bi rahmatin bi rahmatihi sai Allah ya lullube da rahamar shi kenan aiki sababi ne wanda zai kai dan adam zuwa ga samun rahama ta Allah subhanahu wataala bayan malam ya kare mana magana akan abin da ya shahi lahira da abin da zai kai mutum zuwa ga gidan aljanna sannan kuma da irin matakayya na abin da ya shahi gidajen gidaje ne suke daban-daban gida na farko gida wanda yake na nan duniya sannan rayuwa ta barzahu sannan rayuwa ta gobe kiyama waɗannan duka mallaka ne na Allah subhanahu wa ta'ala a yau matashiyar karatu mali yake cewa idza sami'ta rajula yata'anu fil alal athari wala yaqbaluha aw yunkiru shay'an min akhbari rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fattahimhu alal islam فإنه رجل رديء المذهب والقول ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم أجمعين لأن إنما عرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار متاشي كراتو أيو مالكي تشيوا وإذا سمعت الرجل إذا كجمت إذا كجواني يطعن على الآثار yana sukan dalilai hadisai ya ce ya yarda da wannan bai yarda da wannan ba ba tare da wani asara na ilimi mana ba tare da wani tantancewa na ilimi ba wala yaqbaluha ko kuma wani ma ya ce faufau gaba ɗaya shi ba ruwan shi da abin da ya shahi ya shahi hadisi shi kawai da alkur'ani zai aiki aw yunkiru shay'an ko kuma zai yi inkarin wani abu min akhbari rasulillah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ababen da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya labarta mana cewa za su faru ko sun faru to duk mutumin da kai yana inkarin waɗannan abubuwa na bai yarda da azabar kabari ba kuna makamancin wannan wanda ana samu a yanzu wanda suna jingina kansu zuwa ga musulunci ana samu masu irin waɗannan da'awa mali ce duk mutumin da kaji yake da wannan mummunar ɗabi'a fattahimuhu alal islam ka tuhumci musulumcin shi bi ma'ana musuluncin shi akwai tasgaro a cikin musuluncin shi akwai ragowa akwai naƙasu ya ce fa'innahu rajulun wannan mutumin kawai mutum ne wanda yake radi'ul mazhabi wal qaul wanda yake da lalataccen mazhaba sannan kuma yake da lalataccen magana akan hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yake cewa wala yut'anu ai abu ne ma sananne in dai magana ce ta musulunci cewa ba a suka al- ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba a sukar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ka ce ai ba za ka amshi hadisin shi ba kenan kana tuhuma ne ko kuma kana nuna rashin yardanka ne da shi ko kuma yaya ne to abu ne sananne duk mutumin da yake musulmi ya san ba a suka game da maganganun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wala ala ashabihi haka ba a suka game da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da bayanai sun riga sun gabata akan haka Allah ƙara yarda a gare su gaba ɗayan su maliki cewa me yasa ba za a yi sukan nan ba saboda li'anna saboda mu musulmai innama arafana haƙiƙa mun rige mun san rasulahu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa arafana wa arafna alquran mun san alqurani wa arafna alkhaira wa sharra mun san alheri da sabani shi wanda shine sharri wa arafna dunya wal akhirah mun san duniya mun san lahira ta wace hanya bil athar ta bangaren da ya shahi waɗannan dalilan kenan idan ka rushe alqur'ani idan ka rushe waɗannan dalilai ko kuma kace baka yarda hadisai ba ka rushe alqur'anin ka rushe manzalla sallallahu alaihi wasallama ka rushe dukkan wani abin da manzalla ya karantar wani abin da addini yake magana akai da haka kenan wajibi ne mutum mai imani kenan ya yarda da hadisan da suka tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sannan malai sai yake cewa fa innal qur'ana ila sunnati ahwaju min as-sunnati ila al-qur'an fa innal qur'ana kaga buƙatuwan da alqur'ani yake da ila sunna zuwa ga hadisai ahwaju shi yahi tsanani shi buƙatuwa mana qur'ani yana da tsananin buƙata game da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne saboda liyubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim yayi wa mutane bayanin abinda aka sabkar musu kenan akwai bayanin da za a yi sai ka zo ka ce a kai da ƙur'anin kawai za ka yi wannan ba ruwanka da manzan Allah ba ruwanka da maganan wani hadisi wani kaza wani kaza a kenan kaga baka so ka fahimci abin da yake addini bane ba ba yanda za a aikace za ka fahimci za ka fahimci alƙur'ani ba tare da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda bayani zai zo a nan gaba da izinin Allah yake cewa kenan ahwaju kenan ƙur'ani ya yi buƙatuwa zuwa ga hadisai sama da bukatan da mina sunnati ilal qur'an sama da bukatar da ita su hadisai suke da akan alqur'ani mai girma to wannan magana da malam yayi magana ce shakundum wanda kuma tana da matukar muhimmanci annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ya kasance yana karantar da al'umma yana karantar da sahabbai yake ce musu saura diris ya zamanto a samu wani mutum wanda zai zo ya meke kafa wanda zai ce duk abin da ba a samu ba fama wajadnahu fihi miyana min halalin istahlalnahu duk abin da muka samu a cikin littafin Allah na halal za mu halatta shi wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu abin da muka samu na haram za mu haramta shi kenan shi ba ruwan shi da abin da ya shayi haddasai manzo Allah yake bai wa sahabbai labarin za a samu irin waɗannan mutanen ga suka a yau akwai su Allah kiyaye sannan kuma zalla ya ambata a wani waje daban irin muhimmancin da ko kuma tilastin wajibcin ruko da sunna ruko da hadisan shi manzalla ke ce ala ku saurara wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu an bani alqur'ani mai girma mana an sabkar mana da alqur'ani wa mithlahu da kwatankwacin alqur'anin ma'ahu tare da alqur'anin wanda shine shine hadisan manzalla sallallahu alaihi wasallama sannan da magana da manzalla yake akan a cikin hadisin da yake cikin sunan na ibnu na na sunan turmuzi haka kuma ibnu maja hadisin abdullahi dan mas'ud Allah kare da gare shi kuma hadisi ne ingantacce manzo Allah yake cewa nadarallahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa ballaghaha kama sami'aha fa rubba muballighin aw amin sami'in manzo Allah yake cewa nadarallahu ra'an Allah ya haskaka fuskar mutumin da sami'a maqalati ya ji magana ta fawa'aha ya kiyaye ta wa ballagaha ya isar da ita kama sami'aha kamar yadda ya ji ta mazalla ce farubba muballighin yo zai iya yiwa mai isarwan ya zamanto au'a ya hi kiyayewa mana wanda aka isar mishi da sakon ya zamanto ya hi kiyaye sakon min sami' ga mai wanda ma ya saurara to kaga waɗannan duka suna maka nuni akan lalle mazalla sallallahu alaihi wasallama yayi ya faɗi maganganu wanda kuma maganganun nan cuku ne na addini wanda dole sai da su za bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan lokacin da ya tara mutane a ranar arfa a hajjin shi ta ban kwana manzalla bayan ya kare jawabai yake cewa liyu balligha shahidu minkumul ghaiba wanda bai zo ba wanda ya afwan wanda ya zo ya isar da wannan sakon zuwa ga wanda bai zo ba kaga fallazi sami'a yuballighu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadhihi amanatun qama biha ruwatul hadith wa rijalul hadith jazahumullahu khairal jaza wal maliki ta wannan amana ce mai girma wanda malaman hadisi suka kiyaye ta wa sanu sunnatan nabawiyya ani ani ani dakhili wal kadhib suka kiyaye suka katangance sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka tantance da suka tabbatar ga waɗanda su ne maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma suka isar da wannan saƙon zuwa ga al'umma da haka yake wajibi aiki da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan sabanin waɗanda suke cewa su wanda ake aka hisan da sunan qalaqatu ko kuma alqur'aniyuna kuna makamancin wannan duk da cewa ba za a kira su da sunan alqur'aniyun ba ma saboda sun yi inkari wanda yace bai yarda hadisi ba kenan min babi aula ce bai yarda alqur'anin ba ma saboda waɗanda suka nakalto hadisan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne dai nafsul ashkhas wanda suka nakalto mun alqur'anin da Allah ya ba mu garantin cewa la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid yake cewa inna nahnu nazzalna anna dhikra wa inna lahu lahafizun kenan kariyar da Allah ya baiwa alqur'ani ya sanya shi a hannun waɗannan mutanen waɗannan mutanen amintattun mutane ne wanda suka nakaltu mana alqur'ani nan kuma su ne suka dai nakaltu mana maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda su ne cikon abin da zai fahimtar da mu alqur'ani mai girma da haka ubangiji subhanahu wataala ya nassanta ga dukkan mutumin da yake karanta qur'ani in dai zaka yarda alqur'ani to wajibi ne ka yarda maganganun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama inda Allah yake cewa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha manzala baya furuci da kalma ta sarrai abinda ka ji ya furta wahayun yuha sani cewa wahayi ne aka yi mishi shi ma sai ambace shi ya hodi mana kenan fal ahadisu wahyun min Allah hadisai da kake ganin su su ma wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wahayi ne daga Allah mai girma da buwaya wa in kanat alfazuha min rasuli sallallahu alaihi wasallam duk da cewa lafuzan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke to amma dai ma'anar abin daga Allah subhanahu wata'ala ne amma alqur'anu fa lafzuhu wa ma'anahu min Allah shi alqur'ani da lafazin shi da ma'anan shi duka daga Allah ne ita kuma sunna hadisai ingantattu fa ma'anaha min Allah wa alfazuha min kalamin rasuli sallallahu alaihi wasallama alladhi la yantiqu anil hawa ma'anar abin daga daga Allah subhanahu wata'ala ne lafuzzan kuma daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne wanda shi ma Allah ya tsarkake shi cewa baya faɗin maganganu akan san zuciya da haka fa alfazuhu sallallahu alaihi wasallama ma'sumatun wa sidqun dukkan abin da manzo Allah zai faɗi gaskiya ne kuma Allah ya kare wannan maganar daga shigar wani abu na wargi ko wasa ko rashin gaskiya a cikinsu wala ya taɗarraka ilaiha shakkun babu wani shakka akan wata magana wadda ta tabbata manzala sallallahu alaihi ya haɗi daga faman ankara sunnata fa innahu kafir duk mutumin da zai yi inkarin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan mutumin ya kafirta li'annahu attala al-asl thani saboda ya lalata asali na biyu daga cikin usul wanda suke na addini ne kaga al-asl al-awwal al-qur'an alƙur'anul karim al'asulu thani ita ce a sunnatun nabawiyya sai mutum zo ya ce zai yi aiki da alƙur'ani amma bai yarda da hadisai ba alhali Allah ya mana bayanin cewa ga abin da yasa aka sabkar da alƙur'anin ga kaza ga kaza wanda wajibi ne akan mutum mai imani ya kula da abin da ya shafi bangaren hadisai da haka wal qur'anu la budda lahu min as-sunnah li'annaha tubagginuhu wa tuwaddihuhu ba yanda za a yi ka karanta qur'ani ka fahimce shi abin da ake nihi face sai ka hada da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai ayoyi da yawa wanda manzalla shi ne fasarta su shi bayyana ma'anansu an ce ayi kaza amma kuma warwaran abin da bayanin shi filla filla kamar da bayani zai zo anan gaba insha Allah ubangiji subhanahu wataala yake cewa anzalna ilayka dhikra Allah ce mu ne muka sabkar da alqur'ani a gare ka wannan azzikr ana yana nihin alqur'ani me yasa me yasa aka sabkar da shi Allah ce litubayyana linnasi dan kayi wa mutane bayani wani bayani ne za a yi kenan kenan bayanan da annabi zai yi kuma su ne za a gani a cikin aikin shi ko a cikin maganan shi ko kuma a agaga an aikata ya yi shuru waɗannan suna abin da ake cewa hadisai ma nuzzila ilaihim abin da aka sabkar daga wajen ubangijinsu don haka yan uwa fa sunnatu muwaddihatun lil qur'ani wa mufassiratun lil qur'ani li anna al qur'ana jaa bi ashiya'a mujmala al qur'ani in ka doka ya zo da al'amura ya zo da bayanai ya zo da umarni ya zo da kaza amma dai bayani ne a wanda yake mujmal mana a kumshe ba a san ba detaikin da yake cikin bayanin wannan bayani filla-filla da yake cikin wannan ibada da aka yi umarni a kanta misali sallah misali zakka misali aikin hajji misali azumi da wasu abubuwa makamantan wannan wanda ba yanda za a yi aka ce za ka ɗauki alƙur'ani zalla ka huddo waɗannan ibadar ka huddo sallah da kabarbarinta da tasbihinta da waneninta kowa ya san a cikin alƙur'ani babu wannan umarni ne akan a yi sallah a yi ruku a yi sujada amma abin da ya shahi tasbihin da ake yi abin da ya shahi kaza abin da ya shahi kaza wannan duka suna cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama haka an bangaren zakka haka bangaren dai kaga zakka babu nisabin ta cikin alkurani mai girma haka abin da ya sha aikin hajji bayan mazalla yayi ne ya kare sai ya ce wanda wanda ya zo ya isar ma wannan sakon na aikin da aka yi zuwa ga wanda bai zo ba kaga babu bayanin shi filla filla a cikin alkur'ani mai girma naka bukatuwan addini zuwa ga bukatun wanda zai bauta wa Allah zuwa ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wani abu ne wanda bayyin zahir jali wani abu ne wanda yake a bayyane yake karara wanda baya bukatan wani tattaunawa ko kuma maimaita magana kuna makamancin wannan walaysa yasihu fil adhani shay'un idha ihtaja an-naharu ila dalili ba abinda ma zai iya tabbata a hankalce kamar misali ne a ce maka mutum misali hoto karihi goma na sahi rana gade gade ko kuma misali wata sha biyu sai rika cewa wai ina wai ina rana take ana cewa ga tare a ni ku bani hujja ni kawai ban gamsu ba to kaga wannan babu zancen hankali tare da shi to haka mutumin da ya ce zai bauta wa Allah subhanahu wata'ala ba tare da aiki da hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba manzalla da ya ƙara aikin hajji yake cewa li ta'khudhu anni manasikakum nayi wannan ne saboda ku doki yanda ake aikin hajjin ku daga wajena yayi sallah sai yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ko ga ina yin sallah Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle kuna da abun koyi kyakkyawa tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da haka fa sunnatu tufassiru alqur'ana sunna ita take tafsirin alqur'ani ta yi bayani gane shi haka kuma Allah madaukakin sarki yake cewa ma atakumur rasulu fakhuzuhu abinda yazo muku da shi ku amsa ku karba sai ka ce a kai ba ruwanka da Qur'ani kawai ya wadatar maka lalle tabbas idan kai haka ka wawantar da tunaninka ka wawantar da hankalinka wannan mutane su ne za ka samu ana ta ƙur'ani yun kuna makamancin wannan wanda kullum a cikin su a karan kansu a cikin ɗimuwa suke da rikici kowane lokaci wannan yi kaza ya ce ai babu shi a cikin alƙur'ani hallo sai a bari hallo a rasa me za a yi da haka duk mutumin da ya bar abin da yake daidai ne tabbas zai shiga cikin dimuwa wasu daga cikin sufiya su ma suna da ɗabi'a ta rishin aiki da Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai ba ma hadisan ba hatta qur'anin ma wasu daga cikin su ba sa aiki da shi me yasa suna cewa su nahnu na'khudhu anillahi mubasharatan ku ku ne kuke da wani bukatuwa zuwa ga alkur'ani ya ce ko hadisi ya ce mu daga wajen Allah muke amsa kai tsaye wala na akhudhu an tariqir rasul sallallahu alaihi wasallam li annana wasalna ila Allah falasna bihaja ila rasul sallallahu alaihi wasallam sai su ce maka a mu ma muna amsa ne daga Allah kamar yadda manzo Allah ya amso daga Allah zaka bin bukata zuwa ga wani manzo kaza kaza wa innamar rasul lil awam aka ce ai manzon na gama garin mutane ne amma su khawas ko kuma khasul khas ko na makamancin wannan khawasul khas su waɗannan suna almso addinin su ne daga Allah subhanahu wataala to irin waɗannan hanyoyi na bata duka akwai su to da duk mutumin da kaje na inkarin wani abu daga cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa shi ba zai aiki da hadisi ba ko ba ruwan shi da sunna ko ba ruwan shi da wane ne wanda maganganu ne ga sunan suna ta yawo a saman kafafen sadarwa mutum ya huto karara ya ce shi bayya ma cikin alu ba ruwan shi hadisan duka ya lura ba hadisan kirki bane da sauransu kuma kawai magana cewar take ta jahilci magana cewar take ta ja'iranci magana cewar take ta kekashewan zuciya to irin waɗannan lalle tabbas hallaka ta tabbata a gare su Allah subhanahu wataala ya fahimtar da mu daidai gaba daya za ka samu daga cikin irin waɗannan mutanen suna bayani akan abin da ya shahi rashin amsa hadisai suna bayani akan rashin amma a daidai lokacin da kadaya da yawa bi mana abubuwa da yawa wanda a cikin qur'ani ne kawai aka yi bayanin su in ban da shi ba a yi bayanin shi ba a wani afwan a cikin hadisan ne aka yi bayanin su ba a yi bayanin su ba a wani waje wanda ba nan ba zaka dai ala hal duk mutumin da ka gani akan wannan ɗabi'a fattahimuhu alal islami fa innahu rajulun radi'ul mazhabi wal qawl mutum ne wanda yake da lalataccen magana yake da lalataccen mazhabi zaka baya halatta akan hujjar shi ko kuma sauraron shi kuna makamancin wannan sannan mala ya ci gaba da cewa wala yut'anu ala ala ala ashabi rasulillahi sallallahu ala rasulillahi wala ala ashabihi wannan shi kuma bayani akan shi duka ya riga ya gabata a baya irin mat- matsayi da sahabban manzalla suke da wajen ɗauko addinin nan da bashi kariya da kaza da kaza da sauransu manzalla yake cewa la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu Allah ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wallazina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada ذلك الفوز العظيم يتي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا يتي فعلم ما في قلوبهم ma fi ƙulubihim ka duba ka gani Allah ya san abin da ke cikin zukatansu ya sabkar da nutsuwa a kansu ya tabbatar da su kuma ba su buɗi-buɗi mai girma sannan Allah ya ƙara da Muhammadun Rasulullah sai ce wallazina ma'ahu ma'ahu suwaye sune sahabban shi ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud zalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil har zuwa ƙarshen da Allah yake cewa kazar'in akhraja shatahu fa azarahu fastaghlaza fastawa 'ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghiza bihim al kuffar waɗannan mutane ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna yardan shi akan su shine malam ya magana akan ba a sukan manzon Allah ba a sukan sahabban shi saboda mun fahimci addinin nan ta hanyar waɗannan mutanen ta haka kuma ƙur'ani yana da buƙatuwa zuwa ga sunna sama da buƙatuwar da sunna take da zuwa ga ƙur'ani wanda waɗannan duka jawabai sun rage sun gabata abubuwa da yawa waɗanda ga sunan musallai birjik ka ɗauki misali sallah kawai akwai ababe da dama wanda addini ya yi bayanin su ne a ɓangaren hadisai wanda a cikin alkurani ba za ka samu tafasila kansu ba gaba ta gaba malaki ta wal kalamu wal jidalu wal khusumatu fil qadri khassatan manhiyun anhu inda inda jami'il firaqi yace li anna al qadra sirrullahi wa nahar rabbu جل تعالى الأنبياء عن الكلام في القدر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر وكرهه وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وكرهه التابعون وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن عن الجدال عن الجدال في القدر فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء واسقط عما سوى ذلك إمام البربهاري يكي تشوى كما كساني تشوى أول كلامه maganganu da surutai wal shidaru da jayayya wal husuma da rikici fil qadri akan kadara wanda da yawa daga cikin falasifa sun shiga irin waɗannan abubuwa taron lafiya ta ja sun ma sun shiga a ɗimauce sun huta a ɗimauce imana ba su hutar da wani guzirin da za su iya sun gama tunaninsu to abin da ya shahi kadara ba a maganganu a kan shi sai abin da Allah da manzon shi suka tabbatar ba a maganganu na rikici ko jayayya a kan shi khasatan mala ce manhiyun anhu wani abu ne wanda yake an hana an yi hani akai an yi hani akan shi inda jami'il firaqi a cikin bangarori daban-daban na abin da ya shahi wanda suke jingina zuwa ga addini kowa ya yi hani akan abin da ya shahi magana akan kadara me yasa li'annal qadara sirrullahi saboda ita kadara wani abu ne wanda Allah kawai ya san shi haka kenan ba wanda zai iya maka bayanin ga yanda abu yake haka abin da ke kanka shine ka miƙa wuya in wani abu ya same ka na alheri kadara ta alheri ta same ka kamar Allah godiya in sabanin ta same ka ka koma zuwa ga Allah ya warware maka wa nahar rabbu azza wa jalla wa nahar rabbu jalla ta'ala kuma Allah mai girma da buwaya ya hani al'anbiya annabawa anil kalami fil qadri akan su yi magana akan abin da shahi kadara sannan kuma haka wa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzalla shi ma yayi hani anil khusumati fil qadri akan mutun ya rika jayayya ko ya rika rikici akan abin da shahi kadara wa karihahu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum sannan kuma sahabban manzan Allah ma sun kyamaci haka mana zaka samu duka suna magana akan haramcin yin jayayya da maganganu da surutai ba aya ba hadisi akan abin da ya shahi kadara sannan wa karihahu tabi'una su ma tabi'ai sun karhanta haka mana sun ki wannan abin sun haramta shi tunda a wannan a wannan mustala kariha zai zamanto a matsayin harramawa mana ba ba ba, ba makaruhi wancan bana na fiqhu a nan anan haramtawa an haramta su ma tabi'ai sun haramta wa karihul ulama haka malamai su ma sun haramta haka ma'abuta alwara su ne gudun duniya wanda aka san su da mutane ne da nutsuwa da kaza su ma duka sun kyamaci wannan kuma sun yi hani akan aljidal fi fil qadr mana akan mutum ya rika jayayya akan harkan kadara dan haka abin da yake kanka fa alayka bit taslim a harkan kadara kawai ka miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala wal iqrar da tabbatar da abin da yake akwai sannan kuma wal iman da imani da wannan abin da Allah ya kadarta wa i'tiqad sannan ka kudirce a cikin zuciyarka game da cewa abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadi fi jumlatil ashiya a cikin abubuwa gaba daya kenan kai imani da su a yanda suke waskut amma siwa zalika kai shuru ka ja bakinka ka kama bakinka ka rihe akan duk abin da bakka da masaniya akan shi na addini duk abin da ke kadara ne ba a bukatan surutai mai yawa abin da manzalla ya faɗa akai ka tsaya daidai nan saboda ubangiji subhanahu wata'ala yake bamu labari a can cikin bakara aya ta 255 cikin Allah yake cewa la yuhiduna bi wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba wanda yake da ihada ba wanda yake da sani gaba daya game da ilimin Allah sai abinda Allah ya ga dama ya darsana wa diyan adam sai abinda Allah ya ga dama kenan haka mutum kada ya shagaltar da kanshi akan abin da ya shahi neman abin da bayan da za a iya kai zuwa ga wani sakamako ko wani natija a kanshi na abin da ya shahi kadara kai imani da Allah subhanahu wataala abin da ya same ka na alheri kai godiya Allah kara maka in shakartum la azidannakum abin da ya same ka na sabanin shi kuma to abin da ake bukata akan ka ka mai da al'amuran ka gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wataala kenan karka shiga qil wa qal an ce an ce sun ce da tambayoyin da ba su da amfani da makam abuwa makamantan wannan sannan maliki ta wal imanu bi anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam usriya bihi ila samai wa sara ila al'arshi wa kallama allah ta'ala tabaraka wa ta'ala wa dakhala al jannata wa tala ala an-nar wa ra'a al malaikata wa sami'a kalam allah azza wa jalla wa nushirat lahu al anbiya wa ra'a suradiqat suradiqat al arsh wal kursiyi wa jami'a ma fi as-samawati wa ma fi al-ardin fi al-yaqazah حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفردت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة ورجع إلى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة matashi ya taga mala yake cewa imanu bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yin imani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi usriya bihi ila sama'i an tahi da shi zuwa sama idan ka ce al-isra shine as-sairu fil layl tahiya a cikin dare kenan an tahi da shi a cikin dare wasara ila al-arshi sai da aka kai shi zuwa ga al-arshi wa kallama Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana da Allah mai girma da buwaya wa dakhala al-jannata kuma ya shiga aljanna wa tala'a ila an-nari kuma yayi dubi zuwa ga zuwa ga wuta wa ra'al mala'ikata kuma ya ga mala'iku wa sami'a kalamallahi ya ji maganar Allah mai girma da buwaya wa nushirat lahul anbiya'u kuma aka tada mishi annaba gaba ɗaya aka tara mishi su ya gansu sannan wa ra'a suradiqati al'arsh sannan kuma ya ga al'arshin Allah da abin da yake kewaye da ita wal kursiyya sannan kuma ya ga kursiyu haka kuma wa jami'a ma fi samawati ma fil ardin ya ga dukkan ababen da suke cikin sammai da ƙasai fil yaqaza a falke ba barci yake ba saboda ga cikin firaq akwai wanda suke ce ai isra'i da mi'rajin da aka ai a cikin barci ne kawai aka nuna mishi tunda annaba barcin mahulkin annaba gaskiya ne sai zama ta fil yaqaza a halke hamalahu jibrilu malaika jibril ya zo ya doke shi alal buraqi akan wata dabba hatta adarahu fi samawati har sai da ya kewaya da shi a cikin sammai sannan kuma wa furidat alaihi salawatul khamsu aka farlanta mashi salloli guda biyar fi tilkal laila a cikin wannan dare wa raja ila makkata lailatahu ya komo garin makka a cikin daren hallau wa zalika qabla al hijra haka in ya faru kafin hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan waɗannan ababe duka wajibi ne mutum mai imani ya yi imani da su sun tabbata cewa lalle ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mala'ika jibril umarnin a kai manzalla sallallahu alaihi wasallama cikin sammai kuma da irin abubuwan da ya gani wanda ya tabbata a cikin hadisi sannan wannan abin da ya faru da shi na isra'i da mi'raji jarrabawa ce ga wasu na abin da ya shahi bangaren imanin su ko kuma a wasu wanda suke kahure ne suka kara bujirewa wasu kuma suka gaskanta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam imanin su ya kara tabbata yanzu misali irin abubakar siddiq radiyallahu anhu kaga lokacin da manzalla ya zo ya bada labarin cewa ga abin da ya faru a daren jiya abu jahal ya ce kenan ta faru ta kare amma mai dame ɗaya sata bi ma'ana wai kenan wanda suke gaskanta shi ma yau sai sun kareta shi daga masallacin makka ya ta masallacin kudus daga masallacin kudus ya ta sammai gaba ɗayansu guda bakwai sannan kuma loyaji ya dawo a cikin dare guda da ya samu labarin haka sai iske abubakar siddiq abubakar siddiq bai ma halarto ba majalisar manzala a lokacin sai ya iske shi a saman a saman hanya haɗu da shi ya ce cewa kai da kake gaskanta shi a yau tabbas sai ka karyata shi wai yake cewa an yi kaza an yi kaza an yi kaza abubakar siddiq yake cewa in dai ya kaga kai kahuri ne ko abu jahal in ya tabbata cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya baka wannan labarin ni ba ma sai na ji daga bakin shi ba daga bakin naka kai kahurin in dai ya tabbata ba kai kake ba ya hodi to ni na yarda wasu daga cikin malaman tarihi suke cewa daga lokacin aka mashi laƙabin as-siddiq radiyallahu anhum ajma'in bayan wannan malaki cewa wa'alam أن أرواح الشهداء في حواسيل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل إلى قناديل تحت العرش وأرواح الفجار والكفار في بئر برهوت وهي في سجين مالك وعلم كسني تشوى أن أرواح الشهداء تشوى ران وأن سكي شهادة وأن سكي موت أهيل داغا war suka mutu a hilin yaƙi irin na musulunci ka sani cewa suna cikin fi hawasil suna cikin cikin ɓairin hudrin wasu tsuntsaye tsanwaye tasrahu fil janna suna kai kawo a cikin gidan aljanna wa ta'awi ila kanadila tahtal arsh kuma suna zuwa zuwa ga wasu masabkayya irin na gidaje kamar na tsuntsaye wanda suke na zinariya a jikin al'arshi a jikin al'arshin ubangiji suna kaiwa suna kawowa wannan zukatan mutanen suke da imani mutanen shuhada shahidai irin darajar da ubangiji subhanahu wata'ala zai kai su zuwa gare shi wanda wannan kuma ya tabbata a cikin hadisin da yake cikin muslim hadisin abdullahi dan mas'ud sai mali ya ce wa arwah wa arwahal fujjari su kuma rayukan kafirai fujjar mana mutanen banza wal kuffar da kafirai fi bi'ri suna cikin rijiyar wata rijiyar da ake kiranta da suna bi'ri barahut to magana akan ca suna wannan wajen mala ya ce babu wani hadisi da ya tabbata akan wannan magana haka malam kenan magana shi anan da yi ana bukatar sai an nemo dalili wanda yake kwakwara amma wancan ya tabbata a cikin sahihu muslim wanda na, na, na shuhada amma su na kahurai suna yana wannan wajen wannan ko bai tabbata ba a cikin wani hadisi to amma sai magana ta gaba da malam yake gaba na gaba wahiya fi sijjin cewa waɗannan zukatansu suna cikin asijjin asijjin shine kaman kaso ko kuma ka ce ma'awa wani masabki ne wanda yake mai kumci wanda ubangiji subhanahu wata'ala zai saka zukatan waɗanda suke ba sa jin magana fajirai sannan kuma da waɗanda suke kafire ne Allah ke cewa can da yake cewa bayan ya ambata halin zukatan masu imani sai ke ta su kuma waɗanda suke halin mutane da suke na banza su kuma zukatansu lafi sijjin yana cikin kenan waɗannan wannan masabki wanda yake mai kumci ko ka ce kaso kenan a nan zukatan suke ana ci gaba da azabtar da su ila har zuwa lokacin da za a kai tashin kiyama bayan wannan mala yake cewa wal imanu bi annal mayyita yuq'adu fi qabrihi wa tursalu فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه ثم تسل روحه بلا ألم مالك تباهك واجبين متنيا إيماني cewa mutumin da ya mutu bi annal mayyita mutumin da ya mutu yuq'adu fi qabrihi za a tayar da shi a zaunar da shi a cikin kabarin shi sannan wa tursalu fihi ruh a sako mishi ran shi mana ran shi a kawo ran shi a sa mishi hatta ya tsalahu munkarun wa nakir har sai waɗannan mala'ikun munkar da nakir sun yi mishi tambaya an imani wa shara'i'ihi game da imani da shari'un da suke da alaƙa da imani a ce mishi man rabbuka waye ubangijinka falmu'minu shi mutum mai imani zai ce rabbi allahu man nabiyuka zai ce nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallama ma dinuka ya ce diniyar islamu ma za a mushi tambayoyi kuma zai ba da amsansu da izinin Allah shine ai mazalla yake cewa a lokacin da kuka binne wani naku salu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al ku roƙa mishi tabbatuwa da kafuwa da ba da amsa akan abin da za a tambaye shi a kai fa innahu al'ana yus'al saboda yanzu a mashi tambaya ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah shi ke tabbatar da zukatan masu imani akan su ba da amsa Allah sanya mu daga cikin su Allah tabbatar da mu a lokacin da za a mana waɗannan tambayoyi zamanto Allah ya ba mu ikon da za mu ba da amsa to yanzu bayan an ba da amsa an ƙare za a buɗe mushi kabarin shi maddal basar iya ganin shi sannan kuma za a nuna mushi masafkin shi a cikin gidan aljanna sannan kuma ayyukan da ya aikata na alherin Allah zai sanya aikin ya zama kamar wani gangan jiki na mutum wani mutum zai zo mushi sai tambaye shi wane ne kai sai ce ana amaluka salih ni ne aikinka na kirki na zo in ɗebe maka hudda maka kewa har zuwa lokacin da Allah zai ta da kiyama wannan shi ne abinda duk wani mutumin da yake da hankali wani mutumin da yake da rabo ya kamata ya ba da kulawa a kai yaya za a yi mu ba da waɗannan amsoshin ba da amsan na 'yan uwa yana da alaƙa da irin ababen da muke gabatarwa a nan gidan duniya yana da alaƙa da imaninmu da Allah yana da alaƙa da gaskantawarmu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana da alaƙa da kwaikwayon manzo Allah a cikin ayyukan suke na ibada yana da alaƙa da yadda za mu saba wa zukatanmu akan abin da suke so mu ga cewa mun ɗora su akan bin Allah da manzon shi wannan abu shine abin da zai kai ɗan adam zuwa ga samun irin wannan matsayi ubangiji subhanahu wata'ala ya arzuta mu da wannan matsayi sannan malaiki cewa summa tusallu ruhuhu sannan sai a sai a sai a sai a doke rannan shi sai ce amma bila alamin ba tare da wani zahi ba yanzu wannan cire wanda za a yi babu wani jin zahi ba kaza sannan malaiki cewa wa ya'rifu al-mayyitu za'ira idza zarahu mutumin da ya mutu yana gane yana fahimtar wanda ya ziyarce shi a lokacin da ziyarce shi to shi ma maganin da malami a wannan gabar kamar yadda salihul fawzan yake cewa lam yasih fi zalika hadith yace babu wani hadisin da ya tabbata akan haka kenan maganin malam magana ce wadda akwai nazar akan ta babu wani hadisin da ya tabbata akan wannan maganar da malam ne ta cewa mutumin da ya ziyarci mara lahi mutumin da ya ziyarci ya ziyarci kabarin shi kenan zai iya gane wanda ya ziyarce shi wannan babu wani hadisi da ya tabbata akan haka wallahu alam sannan wa yatana'amul mu'minu fi qabrihi mutum mai imani zai samu ni'ima da dacewa a cikin kabarin shi mana dukkan wani abin da yake na jin daɗi sai Allah zai tabbatar mushi da shi a cikin kabarin shi sannan wa yu'azzabul fajiru kaifa sha Allah shi kuma fajiri mutumin da baya ji mutumin da yake yake kafiri mutumin da yake mugun mutum shi kuma Allah zai azabtar da shi yanda Allah ya ga dama shi ne wani hadisi manzo Allah yake cewa shi mutumin da yake munafuki ko kuma mutumin da yake kafiri za a zo a tambaye shi a ce man rabbuka sai ya rika ina yana ha ha ha la adri a ce ma dinuka ya sake maimaita a sake a ce mishi man nabiyuka ba amsa da zai bada sai da ya rika ha ha la adri daga lokacin za a mishi wani bugon da duk wata halittar Allah a ban kasa sai ta ji karan wannan bugun da za a mashi in ban da mutum da aljani manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ba dan kar ku hasa binne waɗanda suka mutu naku ba manzala ce da na roƙi Allah ya jiyar da ku yanda ake azabtar da mutum a cikin kabari wallahi yan uwa musulmi mu dage kar mu wasa lunwashin nan da muke ba kayan wasa bane ba mu yi kokari matuƙa mu yi aikin da zai samu wanye da Allah subhanahu wata'ala lahiya imana ya zamanto mun samu ayyukan da za su zamanto mana a matsayin sababin da Allah zai lullube mu da rahamar shi ya kai mu gidan aljanna Allah ba mu dacewa sannan malik ya ce wal imanu bi anna Allah huwa alladhi kallama Musa Musa ibn Imran alayhi salatu wa salam yawm at-turi wa Musa yasma'u min Allah al-kalama bi sautin waqa'a fi masami'ihi minhu la min ghairihi faman qala ghaira hadha faqad kafara billahi alazim sannan wajibi ne mutum ya yi imani bi anna Allah cewa Allah mai girma da buwaya huwa alladhi kallama Musa Musa ibn Imran Allah yayi magana da annabi Musa dan Imran inda Allah yake cewa kallama Allah Musa taklima walamma jaa Musa limiqatina Allah ya ce wa kallamahu rabbuhu Allah ya mushi magana Allah yayi magana da annabi Musa magana wajibi ne mu yarda da wannan Allah ya mushi magana yau maƙur a lokacin da aka kira shi zuwa ga dutsen ɗur sannan kuma wa Musa ya min Allah Musa yana ji daga Allah alkalama magana bi sautin da sauti waka fi masami'ihi minhu wanda ya hwada a cikin kunnen annabi Musa alaihi salatu wasalam daga Allah subhanahu wataala la min ghairihi ba daga wajen wani Allah ba wannan shine abin da dalili ya tabbatar da shi ga ayoyin alkur'ani mai girma cikin suratun nisa'i aya ta 164 sannan kuma ga arafi aya ta 143 Allah ya tabbatar da cewa ya yi magana da annabi Musa magana da haka duk mutumin da zai faɗo ta magana ba wannan ba kenan ya ƙaryata abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗi shine ma ya ce fa man qala ghayra hadha faqad kafara billahi alazim dukkan wanda zai faɗo ta magana wadda ba wannan ba to haƙiƙa ya ƙaryata Allah mai girma da buwaya ay man qala inna kalam Allah makhluqun kenan wanda yace magana Allah halitta ce wa inna Allah la wa inna Allah la yatakallamu ko kuma yace Allah baya magana kenan ya attala ya lalata cewa Allah baya magana kenan irin wannan maganganu wanda mun karanta su a baya wanda suka tahi akan cewa Allah baya magana Qur'ani ma ba magana Allah bace ba halitta ne wa ma ila zalika to waɗannan maganganu ne waɗanda babu wani dalili a kansu dalili ya tabbata cewa lalle ubangiji subhanahu wata'ala yana magana kuma yayi magana da annabi musa alaihi salatu wassalam kamar yadda dalili ya bayyana sannan maliki ta wa'alam anna sharra wal khaira bi qada'illahi wa qadrihi ka sani cewa da alheri da sharri da alheri bi qada'illahi suna gudanuwa ne suna tabbata ne da kadara ta Allah subhanahu wata'ala kenan ba su bane a kallon kansu suke tabbatar da kansu shi alherin ko shi ko shi sharrin face sai da kadartawa ta Allah mai girma da buwaya kenan da alheri sannan kuma da sabanin shi abin da yake sharri duka suna faruwa ne da kadara ta Allah subhanahu wataala haka ake bukata dukkan mutum mai imani wani abu ya same ka to kai dangana ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah subhanahu wataala ka tabbatar da cewa Allah shi kadarta imma wancan ko kuma wannan ko kuma wannan ko alherin ko kuma wanda yake sharrin ne sannan malaki ta wal aqlu mauludun أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله عز وجل يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات ويطلب, ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل أو ما أعطاه من العقل وليس العقل باكتساب إنما هو فضل من الله عز وجل مالك شاكسني سوى أن العقل إذا كان العقل شين وتقوة يجعلها الله في الإنسان kamar wani ƙarhin hange ne da tunani wanda Allah yake kimsa shi a jikin ɗan adam wanda wannan abin da shi ɗan adam zai iya gane cuta da abin da yake amfani abin da zai cutar da shi da abin da zai amfanar da shi zai iya gane abin da yake alheri ne da abin da yake sharri ne kenan da wannan hankalin wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wataala ya tabbatar da ita akan adam da haka al-aqlu summiya aqlan li'annahu ya'qilu al-insana amma ya durruhu saboda yana kiyaye dan adam ya kare shi game da abin da zai cutar da shi sai a ce wane yana da hankali a hankali iya da sunaye daban-daban a cikin alkur'ani mai girma ana kiran shi da suna a hijran hijran kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa hal fi zalika qasamul lidhi hijr lidhi hijr ay lidhi aql kenan babu wani abu na rantsuwa game da abin da ya shahi mutumin da yake da hankali a cikin wannan al'amari kenan mutumin da yake da hankali ba a kai matakin da sai an rantse mashi ba kenan anan hijir amana hankali sannan kuma hankali ana kiran shi da suna annuha kamar Allah ke cewa cikin sautu ɗaha aya ta hamsin da hudu Allah ce inna fi zalika la ayatin lalle a cikin wannan al'amarin akwai abin lura amma li'ulin nuha ga ma'abuta hankali ya'ani ashabul uqul ma'abuta hankali sannan ana kira shi da suna allubbu kamar da Allah ya ce li'ulil albab inna fi zalika la'ayatin li'ulil albab a cikin haka akwai ayoyi amma ga ma'abuta hankali yani ashabul uqul to nan da malike cewa wal aqlu mauludun abin da yake nihi da shi annahu makhluqun ai hankalin dan adam halitta ce ta Allah subhanahu wata'ala halitta ce ta Allah kuma walaisa qadiman ba wani abu ne ba da a annahu yuladu ma'al insan ana aifon shi tare da mutum bi ma'ana Allah ya halicce ya halicce ka sannan kuma ya halittan maka abin da yake hankalin sai a kimsa maka to mutane ya tafawatuna fil uqul suna shan bamban a bangaren da ya shayi hankali maliki cewa u'tiya kullu insanin min al-aqli an bai wa kowane ɗan adam na daga hankali ma arada Allahu azza wa jalla abinda Allah mai girma da buwaya ya ga dama ya tafawatu na fil uqul mutane suna mataki mataki ne a bangaren hankali faminan nasi man aqluhu kamilun akwai wanda suke da cikakken hankali kamar annabawa daga cikin mutane akwai waɗanda mallahu aqlun aslan bi ma'ana yana da afon kenan mutumin da yake da cikakken hankali wanda wannan su ne annabawa kaso na harko kenan kaso na biyu akwai wanda shi kuma hankalin ne bayya da kwata-kwata mallaisa lahu aqlun aslan kamar mahaukaci da sauransu kamar yaro sannan kuma daga cikin mutane akwai wanda shi kuma man huwa baina baina ai baina kamalil aqli wa baina adamil aqli tsaka tsakiya wani lokaci hankalin lokaci sabanin shi da sauran abubuwa makamantan wannan da kashe-kashen da malamai suka yi na abin da ya shahi na abin da ya shahi hankali to maliki cewa mutane su ma sun sha bamban a bangaren da ya shahi hankali kenan hankalin wani ya sha bamban da hankalin wani wani za ka ga iya da nutsuwa wani bai da wani sama sama wani tsaka tsakiya wani kaza wani kaza da sauransu idan haka wannan shi ma iya daga cikin abin da mutum zai yi imani da shi kenan al'aqlu mauludun ay ya'ni al'aqlu makhluqun an baiwa kowane dan adam kenan gurgudan irin abin da Allah subhanahu wataala ya bashi kenan ya sha bamban daga wane zuwa wane sannan kuma ana ana bukatuwa mana ana an dora wa dan adam min kulli insanin min al'amali daga dukkan dan adam an dora mishi da gwargwadon aiki ala qadri ma a'tahu gwargwadon abin da Allah ya bashi min al'aqli na hankali daga shi mahaukaci gaba ɗaya ma aka sake mishi komi sai ma ce wa laysa al'aqlu biktisabin wai hankali ba ba mana ba gogewa ce ta rayuwa take sa mutum ya hankali a duk mutumin da ka gani da hankali innama huwa fadlun min Allah azza wa jalla mana cewa kyauta ce daga Allah mai girma da buwa yayi a gare shi ba wani kokarin shi bane ba ko kai kawan shi ko jajircewan shi ko gidansu ko kaza ni'matun min Allah ni'ima ce kawai daga Allah subhanahu wataala sai malik ya ce wa'alam anna Allah faddala al-ibada ba'dahum ala ba'din ka sani cewa Allah ya fifita bayi shashin su akan shashi wani yahi wani wata tahi wata wasu sun hi wasu wannan haka ne haka tsarin Allah subhanahu wata'ala yake Allah ya fifita mutane wasu shashin su akan shashi hatta annabawan da Allah ya tura ya fifita wasu akan wasu tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah sannan kuma daga cikinsu su ma Allah ya zo ya fifita la'ulul azmi minar rusuli su ma Allah ya musu matsayi na daban wannan a cikin annaba kenan sannan haka in ka zo a cikin mutane maza za ka samu wannan namijin daban yake da wannan namijin kowa da irin matsayin da Allah ya mushi wannan macen daban take da wannan macen kowace da irin matsayin da Allah ya mata wa'lam anna Allah faddala al-ibada ba'dhum ala ba'din fi dunya wal akhirah anan duniya hasannan kuma hatta a lahira wannan fifikon da Allah ya yi ya fifita wani akan wani adlan minhu adalci ne na Allah wala yuqalu ba a faɗan cewa jara wala haba ubangiji ya ƙetare iyaka ko kuma a ce yayi zalunci ko kuma yayi fifiko a ba a faɗin haka faman qala duk mutumin da ya faɗi haka cewa inna Allah faddala inna Allah faddala inna inna fadla fadlallahi alal mu'min wal kafir sawa'un kamar mutum ya ce ai fallar da Allah ya yi wa mai imani da kahuri duka ɗaya ne fa huwa sahibu bid'atin mala ce duk mutumin da ya hudu wannan maganar to ma'abucin bid'a ne bal bari dai faddalallahu al mu'mina alal kafir Allah ya fifita mai imani akan mutum da yake kafiri ne mai imani daban kahuri shi ma daban Allah ya fifita su ba ɗaya suke ba sannan kuma wa ta'i'u 'ala al-'asi mai da'a ga Allah subhanahu wata'ala ba dai bake da mai saba ma Allah Allah ya fifita mai da'a akan wanda yake bai mushi da'a sannan wal ma'sumu 'ala al-makhzul haka kuma Allah ya ya fifita wanda yake ma'sumi ne wanda Allah ya kare shi misali irin annabawa akan wani wanda yake zai iya tabewa mana zai iya aikata abin da yake ba daidai ba ga magari irin mu sannan kuma haka waɗannan abubuwan da Allah ya gaba ɗaya adlan minhu adalci ne daga Allah ganin daman shi ne bayin shi ne komin nashi ne ya fifita wani akan wani wacce akan wacce wannan ganin daman Allah ne huwa fadluhu yu'tihi man yasha'u falalar shi ce yana bayar da ita ga wanda ya ga dama wa yamna'uhu man yasha'u kuma Allah yana hana ga wanda ya ga dama Allah yake cewa rafa'na ba'dahum wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin Allah ce mun fifita shashin su akan shashi da matsayika daban-daban li yattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya saboda wasu su doki wasu a matsayin ma'aikata yanzu misali a ce duka mutane matsayin su daya to wasu ai yanda Allah ya tsara duniya ba za ta gudana ba amma dole wane yana bukata zuwa ga wane wane shi ma yana bukata zuwa ga wane kai kana bukata a wajena ni ina bukata a wajenka wannan ita ce rayuwa annasu linnasi min badwin wa hadiratin ba'duhum li ba'din wa illam yash'uru khadamu wannan kuma falala ce ta Allah subhanahu wata'ala wanda yake tabbatar da ita akan bayi to insha Allah ta'ala wannan zai zamanto kenan karshen wannan darasi an yaso satin sama sai mu tashi wala yahillu an natakallama an naktuma nasihata ahadan minal muslimina magana akan abin da ya shahi nasiha tunatarwa fadakarwa na kauce kamin nasiha ka kauce in maka nasiha wannan wani ɗabi'a ce wadda ta masu imani za mu ganta insha Allah ta'ala sati mai zawa fatan mu abinda muka karanta ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya mu tarayya a cikin lada abin da ke na kuskure ne ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mana Allah ya nuna mana abin da ke gaskiya ne ya tirsasa zakatan mu akan bin wannan abu wanda yake gaskiya sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana abin da yake ba na ba daidai ba na bata Allah kuma ya tirsasa zakatan mu akan nisantan wannan abu Allah ya shirye da mu ya shirye da zuriyar mu ubangiji subhanahu wata'ala ya sauka sauƙaƙa mana ɓangarori na rayuwa daban-daban dukkan wani wanda yake da bukata na alheri ubangiji subhanahu wataala ya biya mana bukatunmu gaba daya waɗanda suka riga mu ubangiji subhanahu wataala ya musu rahama mu kuma idan tamu ta zo Allah subhanahu wataala ya sanya mu tahi a kan imani da aiki nagari اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله